kowa ya ji abinda zai faɗa wanda zai gabatar da wa'azi da karatu da jawabi da komai da komai da ruwa da tsaki shi ne shugaban wannan kungiyar jama'a ta zarafin gida da kamata suna da jihar bauchi farfesa zubairu abubakar malaki kuma da karatu da nuna malam bismillah karamaka allahu bismillah shek bismillah farfesa bismillah ala ramma Suleimanu Abdullahi daga garin Azare shine da zo su hada hannu domin ala ramma Suleimanu Abdullahi daga garin Azare shine da zai jama malam bai ala ramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول دنبنا da duk waɗanda muka haɗu a nan daga ɓangarori daban-daban na jihar Bauchi da kuma jihar Yobe. Duk wanda ya halarci wannan waje muna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. da ya kawo mu wannan gari mai daraja gari mai albarka garin damban ƙaramar hukumar damban kuma a jihar bauchi a ƙofar mai martaba sarkin damban domin gabatar da wa'azi na jihar bauchi ƙarƙashin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunnah dole mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kawo mu tun da yamma aka fara wa'azi tsakanin magariba da isha'i aka yi wa'azi sannan bayan isha'i nan ma aka yi ta wa'azi har zuwa yanzu ba tare da mutanen damban sun dambe mu ba sai dai ma mu ce ayoyi ne masu yawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi ta ainihin dambe dambanawa da makwabtansu. Ko da yake duk wanda ka an dambe shi da ayoyin Kur'ani ko hadisi, to fa baya da gaskiya ne, in yana da gaskiya cikin da yake da gaskiya wuka ba ta hudawa. Saboda haka, muna godiya ga malaman da suka halarci wannan waje da waɗanda suka gabatar da wa'azi da waɗanda ba su samu daman gabatar da wa'azi ba. Lalle dole ne mu jinjina musu saboda ɓangarori daban-daban daga jihar Bauchi an yi ƙoƙari an halarci wannan wa'azi. Dama ba zai yiwu a ce duka malamai sai sun gabatar da wa'azi? ko duka alarammomi sai sun hau mimbari sun ja aya ba amma dai na san duka yan agaji sun yi aiki da waɗanda suke tsaye da waɗanda suke zaune da masu bacci ma a yanzu saboda sun ci sun ƙoshi saboda na san a ka'idan aikin agaji mutum ba zai zauna a kujera ba sai idan yana da lalura har a fara wa'azi a kare ɗan agaji yana tsaye tsar. To amma na san saboda yanayin lokaci da kuma yanayin ayyukan da aka yi, saboda haka kowa muna masa godiya kuma muna masa addu'a ta fatan alheri. Lalle hakika jama'atu izalatul bidiya bai kamatar sunna a takaice izala ta jihar Bauchi. tana iyaka ƙoƙari wajen ci gaba da aiki da kuma karantarwa ƙarƙashin ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma fassarar malaman ƙwarai kamar yadda shari'ar musulunci ta yi umarni a yi riko da littafin Allah a yi riko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma a yi aiki da fassarar magabata na kwarai. Babu yadda za a yi mutum ya ce zai yi aiki da Kur'ani ba tare da hadisan manzon Allah ba ba zai yiwu ba. Kamar yadda yake mutum ba zai yi aiki da hadisan annabi ya ce ba ruwansa da ayoyin Kur'ani ba. Haka kuma mutum ba zai ce zai ɗauki fassarar malamai misali abin da ke cikin ahalari da risala ko akari da muktasar ko wani karhi na littafin arba'una hadis ko wani abu makamancin wannan ya ce ba ruwansa da hadisan manzon Allah ba ruwansa da ayoyin Kur'ani ba zai yiwu ba dole waɗannan abubuwa guda uku sai an haɗa su malamai masu fassara suna iyaka ƙoƙari wajen fassara hadisan annabi ba tare da son zuciya ba kamar yadda malamai na kwarai suke fassara ayoyin ƙur'ani ba tare da son zuciya ba kuma kowa ya sani babu yadda za a yi ka fassara waɗansu ayoyi ba tare da hadisan annabi ba dole sai ka ɗauko hadisan annabi su ne waɗanda za su fitar da fassarar ayan ƙur'ani yadda ya kamata. Kamar yadda yake, idan ka ɗauki waɗansu ayoyi kace za ka yi aiki da su ba tare da hadisai ko fassarar malamai ba, to fa ko wajen ayyukan ibada ma ba za ka yi aiki yadda ya kamata ba. Saboda haka, ya ku uwa, lalle muna kira da babban murya. cewa a yi riko da littafin Allah, a yi riko da hadisan annabi, kuma a yi riko da fassaran malaman kwarai. Ubangiji ta'ala ya ce wa man yi shaƙaƙin rasula min baɗi ma ta bayyana lahul
huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت ساءت مصيرا ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى duk wanda ya saba wa manzon nan bayan kirya ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi hanyar da ba ta mu'minai ba nuwallihi ma tawalla za mu jikintar da shi ga abin da ya jibinta wa nuslihi jahannam za mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira wannan wato makoma ta yi muni kwarai da gaske saboda haka aya tana tabbatar da hanyar manzon Allah hadisansa kenan sannan kuma aya tana tabbatar da fassarar malaman kwarai waɗanda suka fassara hadisan manzon Allah ba tare da son zuciya ba duk wanda ya kauce musu zai fada cikin halaka kuma kowa ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da yake fada baya fadin ra'ayinsa baya fadin san zuciyarsa ubangiji ta'ala yace wa ma yantiqu anil
وما ينطق hawa عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى wa ma yantiqu anil hawa lalle manzon Allah baya furuci da da- wato da son zuciya shine anil hawa abin da yake so ko abin da zuciyarsa ta raya masa na ainihin jin daɗi ko abin da ya ga dama ya faɗa wa mutane a matsayin saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah baya haka in huwa illa wahyun yuha duk abin da yake faɗa wahayi ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma wahayin nan, nazala bihi ruhul amin, نزل ala به qalbika الروح litakuna minal munzirin.
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين nazala bihi ar-ruhul amir wanda ya sauka da wannan alqur'ani ko ya zo da wannan alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ar-ruhul amir ruhi amintacce shine mala'ika jibril ala qalbika a bisa zuciyanka litakuna min al-mundirin domin ka kasance cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci wanda yake bayyananne saboda haka duk saƙon da aka zo da shi ta hanyar alkur'ani mala'ika jibrilu ne ya zo da shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wannan ya tabbatar mana da matsayin qur'ani a wajen manzon Allah da matsayin hadisan manzon Allah a cikin tsarin shari'ar musulunci da kuma matsayin fassarar malaman kwarai a cikin tsarin shari'ar musulunci aya ta ƙarshe wanda ya kamata mu kawo falyahdari alladhina yukhalifuna an فليحذر amrihi.
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن امره lalle waɗanda suke saba ma'umannin manzon Allah su shiga taikayinsu an tusibahum fitnatun lalle musiba za ta iya samun su ko fitina za ta iya samun su a nan duniya aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai raɗaɗi ta same su ranar takin alkiyama saboda haka duk wanda yace qur'ani yana can gefe sannan shi kuma fassararsa na can gefe manzo Allah yana tsake ba ruwansa da manzon Allah to wannan ba zai kai labari ba wannan ba zai taba kaiwa labari ba shi yasa muke cewa duk waɗanda suke ce hadisan annabi ba su inganta ba ko a wajensu ba za su yi aiki da hadisan annabi ba to ya kamata in suka zo kalmar shahada sai su tsaya ala ilaha illallah ba ruwansu da muhammadu rasulullah eh alhali yanzu yanzu akwai alaraman da ya karanta mana muhammadu aha, محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نعم تراهم ركعا تراهم سجدا ركعا سجدا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا Na'am, سيماهم في وجوههم من أثر السجود ko da yake da malam ya tsaya ko alaran ma ya tsaya saboda ya ambata mana mahallin shahid. Muhammadu Rasulullah. Ubangiji ta'ala ya ce Muhammadu manzon Allah ne. Saboda haka duk inda za a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala to za ka ji an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ku dubi kiran sallah. إذا قال في خمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليدله فذو الأرش محمود وهذا محمد إن كذو كرا صلى إن كتي أشهد أن لا إله إلا الله سيكاتي أشهد أن محمد رسول الله إذا ما كتي أشهد أن محمد رسول الله با كرا صلى كبتي با إذا كذو تادا إقامة أشهد أن لا إله إلا الله sai ka hada da ashadu anna muhammadar rasulullah idan baka faɗi ashadu anna muhammadar rasulullah ba to ikaman ka bata tabbata ba sannan idan ka zo kalmar shahada yanzu zaka shiga musulunci ma ya sai da la ilaha illallah menene na gaba muhammadur rasulullah gabobi guda biyu ne ba yadda za a yi ka rike gaba ɗaya ka ce ba za ka yi riko da ɗaya gaban ba ko da yake wani zai ɗauka cewa an ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ai gabobi ne guda uku la ilaha illallah gaba ta farko Muhammadu Rasulullah gaba ta biyu sallallahu alaihi wa sallam gaba ta uku to asali gabobin guda biyu ne me yasa ake ce sallallahu alaihi wa sallam har ake ganin kaman gaba ta uku ce saboda salati ga manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته إن يصلون على
الله النبي.
وملائكته يصلون على النبي نعم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تسليما
saboda haka ya koya mewa a madadin kungiyar jama'atu izalatul bidiya mai kamata sunna ta jihar Bauchi gaba daya muna mika godiyanmu gare ku duka da kuka ba mu haɗin kai kuka halarci wannan wa'azi lalle hakika mun ji daɗi kwarai da gaske kuma muna so mu yi amfani da wannan dama domin mu zayyano sunayen waɗansu bayan Allah waɗanda suka taimaka gaya wajen tabbatan wannan wa'azi. Mutum na farko wanda ba za mu taɓa kaucewa daga ambaton sunansa ba, ba za mu taɓa mancewa da shi ba, shi ne mai martaba sarkin Damban. Lalle hakika mai martaba sarkin Damban ya ba mu haɗin kai, ya ba mu tallafi da goyon baya wajen tabbatar da wannan wa'azi. Kuma alhamdulillahi duk kalman da aka faɗa, lalle mai martaba sarkin damban yana da kamishin a ciki to muna masa addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alheri kuma wannan likafa tasa da ta ci gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a ciki wannan masarauta ta damban Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da ita Allah ya sanya albarka a cikin wannan masarauta sannan mutum na biyu daga cikin wanda ya kamata mu ambata shine akwai honorable Iliya Isa wanda yake ciyaman na Damban local government kuma shine cika tsoron da gauda lalle mai girma shugaban karamar hukuma ta Damban shi ma ya taimaka wa mutanen mu kwarai da gaske shi yasa ma aka gabatar da wannan wa'azi salon alo ba tare da an samu matsala ba domin saboda ina kyautata zato lalle duk wanda ya zo wannan wa'azi ya ci shinkafa da ainihin naman kaza ko ba haka bane eh kusan kowa ya ci shinkafa da naman kaza to idan ma bai ci ba to shugaban ku na izala na jihar Bauchi ya ci naman kaji adadin ku gaba daya saboda haka muna godiya ga ainihin mai girma ciyaman wannan taimako da ya bayar sannan kuma daga cikin waɗanda ya kamata mu ambata Alhaji Sabo Bafayo wanda yake famalan sakatare ko tsohon famalan sakatare shi ma ya taimaka kwarai da gaske sannan akwai alhaji ahmad garba muhammad wanda shine magajin garin damban honorable member dan majalisa wanda yake wakiltan mutanen damban a majalisan dokoki ta jihar Bauchi sannan akwai Alhaji Isiyaku Saidu mai girma ajiyan damban sannan akwai injiniya Yusuf Garba Muhammad maji kiran damban sannan akwai Alhaji Muhammad Nada da Umar wanda yake babban yaya kuma uba a gare mu zannan mai sau shi ma ya taimaka sannan kuma ga honorable baffa aliyu sarkin yamman mai sau wanda shi ne ɗan majalisar tarayya wanda yake wakiltan ƙananan hukumomin mai sau da ainihin jamban a majalisar tarayya ta ƙasa gaba ɗaya so da duk waɗanda suka taimaka wanda ga sunayen mutane da yawa wanda aka bani ba lallai sai na kira sunayensu ba lalle muna muku godiya kuma muna muku addu'a ta fatan alheri Allah tabaraka wata'ala shine zai saka muku domin duk wanda ya taimaka ma addini tsakani da Allah to Allah tabaraka wata'ala zai ba shi lada masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim sannan ga hadisin Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwa saboda haka muna addu'a duk waɗanda suka taimaka ta kowane bangare da waɗanda ma suka halarci wa'azin domin wannan kima encouraging ne idan har an halarci wa'azi an taru to wannan yana taimakawa wajen mai wa'azi ya ta ba da ayoyi da hadisai amma idan ya zamo babu kowa duk an watse to shi ma sai ya ji ainihin wato sanyin gwiwa da waɗanda suke amfani da ainihin datansu da wayoyinsu musamman 'yan social media wanda muna zaune muna ganin suna ta posting wanda ko kobo ba a basu ba akwai waɗanda yake ko sisi ba a basu ba sun yi haka ne domin Allah saboda haka kowa da kowa muna masa fata ta alheri kuma muna godiya sai wa'azinmu na jiha na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh